أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
بكلمات فأتمهن قال جعلتك للناس إماما قال ومن قال لا ينال أحدي الظالمين قال الله سبحانه وتعالى بني سبحانه وتعالى واذكر كتنا كوكا أنبتا ومتاني إذ ابتلى إبراهيم ربه wato manufa da ambatan wannan shine a nuna wa bayi cewa baya zuwa wani abu wajen Allah sai faɗin Allah ya gwada shi ya ci wannan gwadin da aka yi masa kaka ɗauka ka kawai za ka zauna shi ke nan sai ka zama wani abu wajen Allah a'a ga manyan bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yakan gwada su wajen iri iri ne wanda yake zuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai gwajin da za ka yi a ce a ga za ka kaza akwai gwajin da za a ce ban kaza akwai gwajin da za a ce ki haƙuri bisa kaza ga kaza nan na sako ma amma ni ne sako ma ka haƙura a kai ka zobi ni ne sako ma to sai a duba a gabawa yadda da wannan in ya yadda ko wani mutum ya aka sako mutum to in bawa yadda da shi shi kenan sai samu ɗaukaka wajen Allah tabaraka wa ta'ala wai zika la Ibrahim rabbuhu tunayen ubangiji annabi ibrahim ya jarraba annabi ibrahim ya gwada shi da kalimata da wasu kalmomi ji a wani wani wani da wasu umarni da kuma wasu hali kalmafa hudiha da ya kallafa masa an ce yi an ce ya bari ka san mahul annabi ibrahim ko ya cika su adda unnata ya ba su alhali suna cikakku bai rage komai ba a ciki yadda aka ce yayin haka din a kila an samu sabani tsakanin malaman fassara a game da me ibtila'i ko wace kalmomin da Allah ya gwada annabi Ibrahim ala nabiyina wa salatu wassalam wasu suka ce hiya manasikul hajji su ne ayyukan hajji ibadu na hajji da yawa akan yi hajji amma ba a cika ba da yawa akan yi hajji amma ya zama ba a cika ba ko dai a samu rafasu ko fusubu ko jidaru ko abin da ya kama da wannan don wasu ma zai zamo da a wancewa malamai ne su mai da wakacin hajjin ya zamo wakacin gida Allah Allah ake a nuna ilimi a nuna wannan ayyashi ne je ba an tambaya a yi tambaya a dai ilimi kaga ya zama kenan ana wani nau'i na gidali a girin nan wanda ko an ce alhajju ashurun ma'lumatun faman farar fihi na alhajja fala da fasa wa su ko na alhajji ai haji ba wajen nuna gidali ne ba wajen nuna Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna mutane ma ta haji ba wajen nuna gidali ya tsaya da taguwar aka zo ana tambayar su har su mana ne na kaza mai sabon kaza ba sai sai kasa yi wanda kawai wanda baka yi din ba wanda mubin da wuta masu na mai ne ka zama je ka kai je ka kai saboda a nuna mutane su ai ba wajen jayayya ba ne ba wajen kawai magana ba ne amma sai zuwa wakacin hajji cikin aikin hajji shi ne wakacin nuna gwanin ko nuna malinta gwanin su ne wani ne mai duka da su kaza ana a wakil wurin kashe a fa'arin fidirai layyuka na sunna na asali allafi halitta wanda ya gudu ya kasance wa huwa sai wannan sunan muakkada min dal ana ce da kar hakkin maza yustahabu tahimu sabi'an amma duka da aka yaro kaciyar nan an da da sunan in ran da aka kai shi na aka yi masa an ba da sunan amma yanda aka fi so shi a dinkinsa yaro kada a ce za a masa kaciya ila wakati yumar da sala da zuwa wakati da za a fara umarsa da sallah ya ce a ga yi masa shi yana kai ina sune ina da ashirin daga shekara bakwai zuwa shekara goma wa kusta habbu da'awar an a gayyaci jama'a da amin tari saboda ya kowace da ake kaiwa yaro a ko ta yi wa yara an so a tara amfani don wannan wayan wanda shari'a ke bayanin cewa yadda da haka an yadda da tara mutane galibi tarin sa da yawa ke yi ba daidai bane a duban shari'a amma akwai tarin da shari'a ke ganin daidai eh, kamar irin wannan kala sai ubangiji tabaraka ta'ala yake da shi kala ta'ala da ubangiji tabaraka ta'ala yake da annabi ibrahim ya yi bincika wannan ya tila in aka yi masa in ni ja ina da imama hakika ni zan sarka ka zamo jagora misali wata suke jagora ne ila da har zuwa ranar sakamako zai zama mutane suna koyi suna ta faɗarka na ta faɗarka kan annabi ibrahim ya ce wa zuriyati ya umma na banka ka sanya jagorori a cikin addini daga ‘ya'yana. Kai ya zama ya za a kaina, ya zama ‘ya'yana ma a mai jagorori ne na addini. Ba haka irin kokari ya ga matsayin da ya samu wajen Allah ya masu sami irin wannan. Ban hankali ne babbar dabara ce wanda da ɗaya cikin manyan bayan Allah alarabi na wa salatu wassalam ana cewa matsayi sai ce to yana so ƴaƴan sama ba a ba su yana so zamo ƴaƴan sama an ba su ka ubangiji ce a cikin ƴaƴan za a samu wanda za su samu amma bayan na tafiya zalimi alkawari na da shugabanci ba zai samu azzalimai ba shi yasa ka faɗa wa ƴaƴan naka su bar zalunci in sun bar zalunci da yadda sun ya ta jagora ga mutane to sojin ma sun ya fi jagora ga mutane ya sa ne ke nuna ashe zalunci yana sarki da matsayin mutum zalunci yana sarki da matsayin mutum min wadanda zalimai daga cikin yayan naka zalunci nan kuwa tun da kafinta ko kuma yarewa ko wanda yake sun kafinta wanda sun gaba ɗaya ba da ba su imani ba ba komai da su ko kuma wanda yake sun kanki dasta wannan magana ta shirya turu ala annahu yanaluhu ghayru zalim bisa cewa wanda ba zalimi ba to yana samun wannan alkawari na ubangiji kuma ayan tana nuna mana cewa akwai za a samu azzalimai a cikin zuriyar annabi ibrahim wanda ba wani ce ya gudu ga ya kudawa nan irin yadda suke gallaza mutane a duniya amma haka kama suke da cewa su yi kofi a nabi ibrahim ne irin yadda suke gallaza bayan allah suke zalunci suke bayyana a banna a duniya a cikin zama jagorori a lalata duniyar shi ne sun wasu ma aka ce so za su ja duniya cewa su ne suke jagorancin duniya shi ya kawo lalacewar duniya gaba ɗaya da ana jagoranci amana min Allah amana ce ga wajen Allah alkawari ne ga wajen Allah wazzali wanda yake zalimi wa la yusluhu ha bai dace ba ya samu wannan amana jagoranci shugabanci amana ce babba daga Allah yake sanya ta a hannun wanda ya so cikin bayi amma duk wanda ya zalimi to kan bai dace ba a ce ya samu wannan amma a wani waje ake faɗa cewa wato ko kafirci sai Allah ya kau da kai daga gare shi amma ba kai daga zalunci baya kai daga zalunci duk inda dai zan samu zalunci to Allah subhanahu wata'ala ba fa zai kau da kai daga wannan ba wa ma kana rabbuka li yulika al-bure bi zulmi wa ahluha muslihuna matka duba ba ko da adalci ba zalunci to sai su fi kafirci ma amma a kyali albarkacin wannan adalcin da suka zauna da shi amma zuba kuma kullum sai a kasa ce haƙƙin wanda bai isa ba a ga to waye wa wani magana ma an yi magana shi ma wani magana a haɗa hashi a gama to wannan al'umma ba inda za ta kai dole sai an dawo an nuna lalle haraka ta to wanda yake shugaba ta kansa ne ba zai taɓa yadda a taɓa wani don cewa ai bai da gata ba amma ya zama shi shugaban ne shi ne kansa wajen talle wanda ma ba su isa ba saboda cewa ai ba su isa ba ba su isa ba in an kashe su ba ne za in an taba su ne za in an baki musu abu ne za ne za to a shi kenan al'umma kullum sai ne ta ringa baya kullum al'umma sai zama ba za ta ringa ويزع البيت جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهلنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للصائمين والعاكفين والمتقين
وإذا البيت tuna yadda muka sanya ka'aba alka'aba ta muka sanya ɗaki ka'aba ta saba ta linnar makoma ce ga mutane alhujjaji masu zuwa aikin hajji ya tafarra kuna anhu sai a yi hajji mutane su watsi daga ka'aba ana cikowa a ka'aba ana cikowa a maka maka ta cika ya zama ka ga ba masakar ba amma kuma ana gaba aikin hajji sai ka ji an watsi wani ma a wasu har duka baki yake yi cewa shi kan yau ba ta an yi kuma zai zo amma shekara na zuwa daga tun da yake an sanya ta ba sabatar da nasu zai ji ba abin da yake yi da koma eh hindu wahala da ya sha ta yi zama ya sha wahala amma wato sai shekara na zuwa sun zama ba abin da yake wahala sai koyon koma walam lam takunu balihi wa ta'rifu asqalakum ya bani lam takunu balihi illa bi shikil anfus saboda sannan su dawo ta kurfi au muri a sawari ko ma'anar masabata wato guri masabata ko kuma daga asaba wato guri na lada guri na lada wata shi ne ya samu lada babba wa amin muka sanya ka amince ta zama aminci gare su ma aminci gare su ne daga zalunci wani kinara kai hare-hare to madadi ne wata ne akwa sauran gurare sai ni aljani ne wanda ya ne ne a cikin yau za a da shi daga masallaci ne alfarma za a fi da shi daga masallaci ne alfarma sannan ne za a yi masa da haji a wajiyar harami ko da yana cin harama kuwa ko da yana harama da haji ko mura ya taɓa wani to za a taba shi amma ba a maka ba sai a fito da shi waje ya hada sannan da abin da za a yi a yi a kan ba a kuma ba za a saurara sai ya gama aikin wani mutum su ne ana yin sakayya da wani abuwa da yake a cikin masal a cikin harafi jima'an daga buwan malamai wanda ya kashe wani sai a kashe shi na kawo ibn zai ya hasaito wani ibn jauzi ya fito wannan amma yadda aka fi sani daga hanafiyawa suka ce a ba a sani a cikin harin shi ya taso a wajen su wani ciki wani ya shiga harin to ba magana a kashe shi amma matakin da za a ɗauka a kansa shi ne a hana kowa yin gulda da shi in ya nemi abinci ko da kudinsa ka a siyar masa ka a ba shi kyauta har yanzu bai masa dole fito daga haramin tunda mutum bai samu abinci ba bai samu abin sha ba bai samu yan uwa ba wanda zai zauna da su an ya fito dole kuma ya nemi wani wajen domin ya fito daga haramin sannan sai a kama shi shi ne abin da ya fi shura hanafiyawa a irin nan wata mutane sun rige mutane sun rige musamman wurin sallah in makamu ibrahim daga wajen dutsen da annabi ibrahim ya tsaya a kansa inda ake jiya dutsen nan da annabi ibrahim ya tsaya a kansa sanda yake ginin kara mutane sun riki wajen ya zama wurin sal alhajar al-mika dutsen da annabi ibrahim ya tsaya a kansa yayin da yake ginin ka'aba ko kuma tsaya kan sai kiran mutane zuwa hajji wato dutsen nan zancen da ya fi shura cikin cewa da bai bani ya za a kansa ne lokacin da yake gin ake ginin ka'aba sun da yake ginin ka'aba amma a kuma da cewa a ba wai a kansa ne ginin ka'aban ba bayan da ya gama ginin ka'aban ne ya kan umarce shi wa azzintin nasu bil hajji ya tuka rijala wa la ya ya ci da kullum cikin ne sannan ya hankali wannan dutsen ya yi kira cewa Allah ya faranta muku haji ku zo ku yi wa a mun sanya shi wajen sallah maka salati wuri ne da za su ba su sallah ya zama suna yin sallah bayan sa sai dawafi bayan sun gama dawafin yin sallar asalin dawafin nan dab da makamu ibrahim mustahabi idan ne ba abin ya yi a cikin harami wato a cikin masallaci mai alfarma su daga kowane bangare ya yi abin da ya sani kawai mustahabi in kuma ya zama in yi tsaye a nan din zai jawo cutuwa shi ya cutu ko ya cutu wani to ai mutum ya cutar da kansa ko ya cutu wani haram lawa wala jara wala turbubi a jikin ruwa da taruka to a kan nan ya ji wani wajen ma ya yi sai a ce ai ko mu samu ma bai bari ba tunda larura ce ta sa ya zo wajen ya zo ya je wani wajen ne ya raka ta yadda wafa raka ta yadda wafa din nan wajibai raka ta yadda wafa din nan in mutum ya gama tsawafi ba ya yi su to abu ne wanda ya wajibi a kansa a musamman malikawa kamar da kuma wanda ya basu sai ya ba da wanda ya tawafi ya zama su da aka yi tawafi ba to jini ya ya ya wanda ba a kansa inda dan ake ne ke fada wal wajibatu ghayru lakani wal qadru rabbil hada wa kuman wa wasfuhu sa'an mashu fihi ma wa rak'atan tawafi muhattama rak'atan tawafi wajibai ne inda tawafin wajibi ta sai rak'atan tawafi ma wajibai ne kuma sau da yawa yanzu da yake galibi an bar ilimi kuma mutum ya je sai kawai gabbin mutane yana yin abu da wanda yake shi daidai ne a hajjarsa da wanda yake ba daidai ba a yin wannan yakan jawo abu da yawa da sallah aka je sai an ji irin wannan kamar a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu ya tafi akan cewa idan mutum ya wasu sanda rana ta fara jaja wato tilla tsakaliya to kai ya ce ya raka ta dawa sai sannan ya bari sai an bi sai magarba sannan ya raka ta dawa haka nan idan ya dawa sannan ya fara faifai wato kai ya zai raka ta dawa sannan ya bari sai rana ta fito sannan ya yi raka ta dawa kuma haka nan dawa tunda an ce in mutum ya fara shi ya zama wajibi a kansa yana cin abubuwa guda shida ko guda bakwai da masa bai ma ba radiyallahu ta'ala na kace mutum yana fara sai ya zama wajibi a kansa da wajibi ko ba da wajibi bane amma kace kai yana fara ko da zai ma wajibi sai ka shi yasa ga tsari kuwa ai ba a cewa a bar wajibi dan a zo da mustahabi yasa ba su yawa mutane za samu mutum ya san ana tattakin wanda su yawa sun kiran nan ba bai suke a karasa da wafin ba za su ta damu mutum musamman ba yana dab da karewa ba cewa ya tsaya a tsalla ya tsaya a tsalla to mu ko ba a tsarin mu yake ba a tsarin mu ka ce za ka tsaya ka a kai da fajari kada cikin dawaci baka gara su dawa ba ya kuskure raka ta dawati in dai ba bakar ka kai su kai ba suna nan a matsayin rage ba fajiru rage ba tun wata kura din zawal wata fajiru kura a bajan wadin ta ba shi ko da kuma ta fara ma wajibi ka gara sa shi yasa a ce in yanzu ma ta tabbatar in ka fara dawa za a maida ka ko za a nan ba daidai ba ne a sannan fara dawa musamman sai da ta inda za a yi ya zamo ba akan abin da yake farin ba in ka fara tawafi wannan aka fara sallah ta farilla ya zama ba dole ka tsaya a kai wanda kuma ake ta faɗa cewa ba wai ba ka ce sai liman ya tafi ruku ko zai ruku sannan za ka sai da dawafin naka ba haƙƙi ba ana kabbara ba zo da abin da yake fiye da dawafin naka an shiga cikin wani abu wanda yake yafi dawafin da kake sai ka dakatar da dawafin naka ka bi sannan in an gama ka tashi ka cika dawafin naka amma ka tara dawafi kuma ka ce za ka yanke wajen ka zo da wata sallah ta sunna ko ta nafila ai ba daidai ba ne ai ba daidai ba ne ba farilla din an zo da sunna ka ga sallah ba ai wasu ba ta cewa su kai idan mutum ya mance zaman tsakiya amma zaman bai tuna ba sai da ya rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa don ya koma ya zo da sallah ta ba shi akwai ƙauye da haka a masabar malikawa saboda kome ya ba mutuwar da ya kama ce zaman da suka yi tahiya suna ce zaman suna karanta tahiyar suna ya sa ba a bar farilla kuwa karasa shi to shi ya sa wato ayyukan na haji ko na umra na da hukunce hukunce da yawa amma kuma gasi zai zama wa mutane an kawai da ilimi da zai ta tunka wasu hanyar da ya aiki gama ya aji to ibada kuma ba haka take ba ba ka gaya ba ka sanya tsarin yadda shi ne abin da yake wajibi wa in tudi a sarwar lalli yuri su ta alsalilillah da illan wa in hudu arzu da ka da mutum ɗari suna abu amma da kanu da kifa kirdanu kirdanu suke bai da za ka tambayi wani me yi da jiri a kai haka kowa yake yi ba larabawa da dogon jini suna yin haka in ai sun ne lalle alhali ta yi jajile ne wannan kome ba a cikin to wa'idna ila ibrahim min yi alkawari da annabi ibrahim wa isma'il da ɗansa annabi isma'il annabi iyina wa alaihi assalatu wassalam amara kuma mun umarce su an ɗai kira rafiya cewa ku sake gida na min al'amsani daga gumata wani an ja su ko na jasa wa mana ya leku ne da abin da zai da shi littafin da wanda suke kewayo daura da shi haushe daura da shi wal'a da zaunannu almukim na inda ku wanda su zaunannu sun da ka'aba a gindin ka'aba awon ko wanda suke kaji a wannan waje da masu fal wato masu hudu masu sujjada jam'ura cikin masajir rukun jam'u kawai jam'i na rayu a kawo alfun jam'in fa'ilu so da yawa adiyar sunan jam'in kamar wamu da na'im ko wamu da fa'ilu su jodu kuma ƙoƙorin shi ya zo jam'in fa'ilu ƙoƙorin ko jam'in fa'ilu shi ma kamar ƙoƙorin da ƙa'ilu ƙa'ilu mufradin ƙoƙorin jam'i al-musallu yana nufin masu sallu وإسلام إبراهيم قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا منا وارزق له من الثمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار
وإذ قال إبراهيم وإن أهل إبراهيم يتي ربي أنا هذا يا أبي إن أبوك تسنيا وإن المكان وجه الحالي من الناس وإن أيضا قوة cikin su daga mutane ba wani mutum a wajen to ina roƙon ka ban ka sanya shi bana da ya zama babban ko ilaihi nasu da mutane na ta komo da kullu ba garin da ya fuskanta irin sa ani mu amintacce za a na abinci wani ƙahalar hundun sama da ya wuni na abubuwan kamunta ma abokansa ‘ya'yan itatuwa wadda da zaman na hudu a abu da je da ta amsa addu'ar annabi ibrahim ina kalin bayi da aka san da ya sami shani daga kasar shan ne aka mai da ita makka wa kana a kafara da ta waje ne wanda yake farko ba tuka tuka ba ta yiwa a wajen wala ma a ba ruwa ubangiji ya sanya shi ya zama harami ne alimin amintacce layu zai yi insani ba a zuba jinin mutum a cikinsa wala ya zuba ya hadu ba a zanta kowa wala ya sa sai duhu ba a kama farautarsa wala ya fita lahala ba a yanka ciyawarsa ba a yanka ciyawarsa wana mana lillahi wanda da yake ya yi imani wato da Allah wanda yake imani da Allah wato shi wannan man amana din badali ne daga ahlaku badalal ba'ad min al kulli wanda yake da cikin da Allah mun lahir wanda yake ba da ja kuma da ranar lahira su nake roko ka azunta su badalu min ahli badali ne daga ahlaku min ahlaku daga ahlaku badalal ba'ad min al kulli wa ya kirkita da addu'a ruwa a kasa dan da ake mana kawai da ta fada wani lana ba da zalimi ba ta'ala wani ta baraka ta'ala yake da shi wa kuma ka fara ai kuma ne ta mata fara zan ba nan azurta ne to mace ko kalil zan je da shi daɗi dan kaɗan shi duniya tun a nan a nan duniya da rizki da arziki a nan duniya wanda ke shirin ma zai samu ta iya samu sai ta yi ba samu ta da nan duniya amma dalilin da samu na duniya ne ɗan kaɗan duk ko mutum duniya ta kai masa har mutuwarsa to ai samu duniya ɗan kaɗan tun da dai ba wannan biya ba ce gudata hayati matakar rayuwarsa za ta nufi gudata a rai an yi haka ne don a tsaye da hujja a kansa don wato ya zamo a ƙara kama shi da hujja inda ga shi an masa ni'ima amma kuma ya ji gogewa wanda ya masa wannan ni'ima kaga ya ƙara azum na ce ya cancanci azaba da tun amin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna wa annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam cewa ai samun sa annabi duniya bai wata sanan duniya ba sai lalle wanda ya bi shi ba ko wanda ma bai bi shi ba shi yasa da ake faɗa a wata hikaya da san annabi ibrahim da farko da ya fara ƙara baki to duk sanda ya nemo ya zo in aka kawo abinci sai ce da bakon kafin a fara cin abincin to kai ba kake bautawa in shi mutum bakon ya ce Allah yake bautawa sai ta aka wuce abinci in ko yake wani abu da bai yake bauta ba Allah ba sai ya annabi Ibrahim ya ce a to sai ya aika ba wannan abincin nan ya bautar Allah ne to wata ya kira wani yanzu sai ya tambaye shi wa take bautawa sai ya faɗi gumakan shi da yake bautawa annabi ibrahim ya ce to ai sai kai gaba sai kai gaba mutum ya tashi ya fara tafiya sai allah ya wahayi ga annabi ibrahim ibrahim in ya ce ba ni kike bautawa ba ba ni kike bautawa ba dan abin da za ka ba ni sai ka ci ba ni tun yaushe ni na san ba ni kike bautawa ba amma kuma da ta azuta shi wannan ke ce ka ba eh sai ka ce sunan ya bauta mun sannan za ka ba shi to da aka rarraukance shi a kan wannan harewar da suka abuja bayan bawa bawa mutum ya dawo ya yanzu a kai da kuke in ba a bauta wa ta da kake bauta wa ne ce ba ba zan ci abincin ne ce ai allah ne ya mu wahayi cewa ne mu mutu duk da haka ce ubangiji ne haka eh wani da bana ba za ki fita amma ubangiji na ta ta karanci ai sai zan yi dadi na ci daga yau na bar komi koma bauta masa tun da ya saka karanci wanda wanda ma shi bai ciki amma baya ciki amma shi yake yana yi da shi a zan da ya saka karanci kuma sannan fakar da shi aljahu ko uljuhu fakar da shi bil'ayin al'adina ila na wata zai gara uljuhu uljuhu fakar da shi bil'ayin al'adina jarar na wato na ilahi ne alhamdulillah da kanta a rubuta ta a dukwan ya wato a yi su gora ɗaya da tare da hakurin ya su alhamdulillah da kanta zo bayan kasara ko da hakurin a yi hakurin ɗinsa a haɗe a haɗe a haɗa goron gaba ɗan kasar da shi a lahira la azabin na zuwa azabin wuta wa bisan nasi talatin hamadi ba zai samu babban kama daga gare ta wa bisan nasi ya fita kan wuta ta munana a matsayin makoma a ce mutum ba shi da makoma sai wuta a wannan ba a samu gurin koma ba wa in to ita ita
وليرضوا إبراهيم لقواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وسكتنا إذ يذكر إبراهيم وكان أن إبراهيم يتجه القواعد شكاشكين من البيت يدعى الأسس الحرفات الكعبة وربها ɗaukaka wannan ta inda yake albina wa alaiha irin ke kakanta awi dodora ko yake suka bangwayen ka'aba a yi ba ta fi bina ya yi ɓangarorin gidi bai na kuna sashi ne da ya don kowane ɓangare kashi na cewa shi ke jimayin ruhu alaihi da abin da aka dora wa rabbuha nauha ɗaga ta din shi ne gina ta gina bangwayen والإسماعيل هكذا انطلق أن الإسماعيل من عساس ألف على إبراهيم ألف كان إبراهيم وقل ألف الإجارة شيء أن الإسماعيل ينا نيكاوا ما هي توصني أن الإبراهيم توصن جنة أو يبني يعني في دلتين ومن ينا جنة لغنى بعد وأنه كما سيداوا ينا جنة لغنى بعد أو أنا تناوي كوكو آآ يمسي in wanda ya fara aiki to wanda zai zauna ya huta in shi ne yin aiki ne ya gaji to sai wanda ya tashi ya karbe shi sai kuma wanda sai ya huta shi yasa akwai zantattuka uku akan zaɓi da annabi isma'il da ɗansa annabi isma'il suka yi game da ginin kaba akwai ɗauki da cewa shi annabi ibrahim shi ne ginin shi annabi isma'il yana ba shi tubala ne da kansa ko abin gini wannan gini gini akwai kuma da cewa a kowane su ana gini ne wannan yana da nan bari wannan yana da nan bari da aka suka gina kaba akwai kawai kuma da cewa a yadda suke wannan ya fara aikin to ɗayan su zauna ya kotu in shi mai aikin ya gaji to shi wanda ya huta sai tashi ya karbe shi shi kuma wanda sai ya huta shi ya sa zama zantattuka uku kenan ya kuma suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji kuna roƙon ka ka karbi wannan aiki daga gare mu ina ana ginin da nake na kan sanila hakika kai ubangiji kai ne mai ilimin da aka duk wanda ya roƙe ka masani kuma hijira da ke da nufin duk wanda yake roƙon ka wafi jiki da aikin sa da aikin shi wanda ke roƙon na akwai mai roƙon Allah amma a wannan bukata da yake roƙon Allah ba wai ne ba Allah a cikin ta ba yana da wata manufa daban sanda da yake roƙo zai nuna ya fashe da Allah amma da za a ce za a ba shi to da sai an ga da ba a akwai kuma wanda da mutum sanda yake roƙon Allah akan bukatar to da mun shi ba abin da ba a gaba illa ya ba Allah a wannan buka abin da bukata ta su da ake za a kore masa shi yasa Allah ne yana sane da kowa sane da kowa
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا أمي وأنا مسلمة من أفضل كفيني ما تشكت الدنيا عليك منقارني masu jawuwa makulitan masu tsarkakewa na ka gare ka ya zama mun tsarkake gare ka mun ƙarin yi makulitan yi na ka wa'ari muna roƙonka ya kulle ka nuna mana wato mun kallon yi muna roƙonka ma ka sanya daga cikin zuriyar mu a wurina a cikin ƴaƴan ummata ka sanya muna musu masallaka ne da gare ka ka hatta zuriya abin da yake ɗauke zuriya da ambato ya ambaci majiyarsa ba sauran al'umma ya nan su zuriya idan suka gyaru sarun dole asbabu sai majiyar su gyaru da sababin gyaruwarsu ko shi wa'in da zamuni in suka zamo na kirki to mabiya ma sai su zamo na kirki amma idan zama baki ba dana cewa ta fara zuwa daga waɗanda suke kan gaba to a yi suke nan sauran al'umma ma da suke baya da sai su bada shi wa arin man a ajin ya wuyi na roƙoka ka nuna sanar da mu na suka nan wuraren ibada mu ko tsare-tsaren ibada mu shari'a ibada tana shari'un ibadun da ake nema daga kanmu au hajjan ko ka nuna mana haji wani tsari za mu yi mu ringa yin haji wata ba'ala muna roƙonka ka tuba gare mu ka kaddara mana ni tuba tuban da za ka karba inna ka anta tawwabur rahim ubangiji kai mu yau ka ba tuba daga bayi mai jin kai da su liman ba mai jin kai ga wanda ya tuba sa'an tauba annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam sun roƙi allah ya karbi tuban su ko tuba gare su ma'ayi su makihima tare kuma cewa sun dinnan masu mai manzanni ne mai wanda ba ni zai a ce sai zai ya fi daga gare su ko da tawa da ya ka dan kafkan da kai dan su nuna kafkan da kai ne ya wanda ba a laifi amma na da bakinsa shi ne kuma mai laifi ba to ai wannan cika bakin da yake da kudin da yake da matsayin da yake kai ya fi laifin mai laifi ya mulki da dalilin ya sa malaman da sauƙin ke cewa da ga masallaci ga gidan giya kuma ko mashayi sai wanda ya fito daga gidan giya ya sha ya bugu amma kuma da ya fito sai ya zamo hankalinsa ya dawo ya dogo wani ya fito daga masallaci yana a ya asali ne a tsara irin aikin da wannan yake a ce shi nake amma a maimakon haka nake zuwa ina wannan shaye-shaye na banza sai kuma wannan da ya fito daga masallacin ya dubi wannan ya fito daga gidan ya ce ba kuma dubban ruwa mutunci mutane suke sai su sai a sannan shi wannan ya fito daga gidan jiya ya fi wanda ya fito daga gidan masallacin inda shi wannan ya nuna ofishi shi ko wannan ya nuna da dama da dama ko ɗaya ne da ke sharuɗin tuba ko hanyoyi tuba ya sa ba ba da irin musulunsa kuma irin aikin sa to ya yi udu ya yi udu ya yi jibu ya yi jibu da ya zama haka din wato ya fara masa aiki zai zama rubba ma habbat alal amali jibu riyaki yuridu al amali ko da shi ala yi ko kada abubuwan da suka tsawo irin wata aliman da ya sa su Allah ya karɓi tubanci a wasu don koyar ya fi ma da ayyukan cewa kuna ce da wani yau da Allah yau kuma wani da Allah.
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ya ubangiji wa asiri rasul muna roƙon ka aiko mu zuwa cikin zuriyar nan ta mu fil ummati muslimin a cikin al'ummar nan musulma da cikin zuriyar au bai ko ka aiko mu a cikin mutanen wannan ayi ka aban nan mazauna ka aban nan to a cikin su ka aiko mu manzo wa mun gurai su a cikin zauna ka ba ku su ne gurai shawara wanda sannan ba fara zama a ka'aba ba sai kuma ne aka samu ƙuran shawa nan a sannan sai juhun su ne suke zaune a maka sun shi a nabi ismail wanda ya aure a cikinsu da ya hayayyafa ta wannan ya'ya nafa da ya haifa da matarsa daga juhun su suka zamo al'arabun musta'arima larabawa ne da koyon larabci suka yi wanda a cikinsu aka samu bani kinana da jimar na ina ta samu kurai shawa da ya fi mutu a cikin su min an fusu daga kawo a ce da ubangiji ya amsa addu'a ba da aikwa na mamadu sallallahu alaihi wa sallam kamar da mama alaihi sallallahu alaihi wa sallam ni ne addu'a da wani annabi ibrahim ni ne albishirin annabi isa bishirar da rasulun ya ci min ba a jiyar ahmad yin mafarkin mahaifiyata yin wanda mahaifiyata ta yi mafarki da ni kafin a ce ta haife ni da ta gona abu ya fito daga gare ta ya haɗu sama ya tulo a cikin aya da zai karanta musu ayoyi na alƙur'ana shine qur'ani wa yu'allimuhum alkitaba zai rinka sanar da su qur'ani cikin littafi shine alqur'ani qur'ani wa hikmatan da kuma hikima ai ma fi min al'akari abin da yake cikin qur'ani ne daga kunce kunce ai sunna ta ai sunna idan ya taba akan cewa cikin da aka ce kitabun hikimatu to kitabun cikin qur'ani hikimatu kuwa ana nufin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin nan na manzo sunan nan na manzo sallallahu alaihi wasallam shine kan gaba wajen fassara qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa yuzakkihim wa anzalna ilayka dhikra sayar da su ne shirka daga tare da wani da ana ma'afi da sabon Allah in an da azizun hakim ubangiji ya ce da kai ne wa amru wa algal inda mai kuma wanda ba wanda ya sayar da ya sha alama ya rido bisa abin da yake yi da abin da Allah ya nufa shi zai zarto ba alul limayar alhakim wanda yake gwani shi sun iya cikin duk abin da yi duk abin da ya tsara akwai gwaninta a cikin ومن واعلم أن ملة إبراهيم إلا من شبه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يظلم ba wasu da zai yi an yi ibrahim daga tsarin ibrahim addinin musulun ibrahim ba wanda ya biyayya a kansa ai la shari'a ta hulɗa ba ai ba ta kuma shari'a sun ibrahim wanda suke mai haske wanda suke a fili a bayyane illa sai ko wanda bai san kansa ba babban jahilci na mutum shi ne a ce bai san kansa ba ma'ana bai san matsayinsa ba ya zama mutum ya kasa gane matsayinsa domin duk wanda ya san matsayinsa ya gane matsayinsa to wannan ko zai sa ya san Allah sai sa ke cewa man arafa nafsahu arafa rabbahu da yana alhamdulillah wanda ya ce cewa ba ba ta ce da Allah tabaraka wa ta'ala cewa ta wa Allah abu ne wanda ya wajibi a kansa ko da ya wula da kansa sai annabaha ayyukan kansa ayyukan kansa da kansa wala ka tafai na su dole hakika mun zaba annabi ibrahim a duniya tun a duniya annabi ibrahim zaɓaɓɓe yau da aka ba shi manzanci wal kullaci aka ba shi madadantaka yasa idan ana ambatar ɗaukaka to da an faɗi manzo manzo musamman ba alaihi wasallam da shi shugaban da halitta annabi ibrahim ake faɗa muhammadu ibrahim musa kalimu ko fadisa tabuhun don ulul azmi ta'ad wani wani an ba shi madadantaka ya zama bajati na ubangiji wadda hazallahu ibrahim halila wannan kuma ya zo a hadisai tabbatattu cewa manzon ma shi ma an ba shi wannan matsayin na badadantaka wa inna sahibakum halilur rahman wa inna hum hakika lillahi la yati alaihi salih yana da kuma karshen bayan na Allah lazina lahu mujarratu rasulullah wanda darajoji madaukaka ya tabbata gare su malamai da suka ce abin da ake nufi da salihina al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wadda ba wata al'umma da take ta samu salaha kamar ta kuntu khairu ummati ukhrijat lin-nas idan kuma
قال أسلمت لرب العالمين إسلام ربه من من بيته في السلوك يا كنيك إن كتب كجاوك الله يا كجاوك الله كل مرة واحد له دينك أصدق في أدينك الله قال من يرامي أسلمت لرب العالمين ناني تكينا وبنجي خليك فوالك مولي na kowane baki ɗaya lamura na zuwa gare shi shi yasa kowane lamarin annabi ibrahim da allah shi yasa lokacin da aka yi nufin za a jefa shi a wuta mala'ika jibril ya sako gare shi kana kasa ya ce in dai wajen ka ne ba ni ita ya ce wajen ubangijin ka ba ba ka da bukata wajen ubangiji ya ce ina da ita mun ake ba ni da bukata wajen ubangiji na da ke kankaro shi ba ya ce a dinin su'adi kirin misali sanin su da hali na ya wadatar da ni daga ake sai ma na tsaya bansa masu ladabi ke da mai ladabi ne zo da babba kafin domin ya zo da babban ma sai ya zo ya kiro ban bukata tun da ya ga da mutum ne sai ka zaba mata bukatun naka ga mishi ibrahim da Allah ta'ala da yake ban manzo ya yi da shi ya yi wa min dushi duniya wa kullu matta salama da ba abu da zai wa a ya fada ya fada yake a akuru na gati amin kutu sayyi alaihi salamu da wa salli ba alaihi salatu da wa salli ajma'a ya kan shugabana ka sai an mutum bukatu na boko da aikan mamman su shuru a gaban ba ba dan bukata ma ai komawa kamar komawa baya to dalil wannan dalili ne ala annahu na ma na kusa cewa na ba ya samu da abin da ya samu ne saboda ina wasa wajen tantan da kai ga Allah wa isma kusur da kuma zuciyarsa ba abin da suke dosa ba abin da suke hange sai an ce ne ya kuma ce a tsirinsa yayin da ubangijinsa ya kiransa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiransa ya ga wuta ta taro wa ɗanko da su yahan ta ta ko ga wuta ta ta tsumuni ne ko da wuta ta tsumuni